إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba goma ga wata na Rabi'u Thani hijira shekara 445 wanda ya dace da 25 ga watan goma 2023 insha Allah yau za mu yi darasi na 31 cikin littafin siffar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam na kabara ya zuwa harama kamar kana gani a gaban ka na wannan halin Muhammad Nasirina Albani rahimahullah sati da ya gabata muna cikin bayani na za mu ce kamar zama wata falsafa ta malaman magana ne asali muna cikin maganar akwai wasu masu aiki da magana da bin ma'anar kalma abinda take hukumtarwa abin ne sananne a loga haka cewa haka ce ko a hausa haka ce wane kamar wani wane kamar zaki wane kamar kaza wannan da aka ce kai kamar shikin kenan ya yi ka ana kwatanta ka kamar kaza to nan abin da kawo wani magana ganin waya annabi salatu sai ga ta ibrahimiya da aka ce kamar sallata ala ibrahim ko ala ali ibrahim kenan a wannan magana annabi ibrahim sai kenan ya manzan Allah ko ko iyalan nuhu a ce ali ibrahim kenan iyalan ibrahim sun yi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan 'yan magana suka shigo su ne ake so balle a wancan zamani sai bin kaimu sauransu malamai kware magana ta yawa halar kalam sun yawa kan kawo magana sa mutane wani tunani daban wannan shi ne ke so ya magana akan wannan falsafa ce muka fara a sati da ya gabata wanda ya kama magana ibn kaimu rahimahullah cikin maganganu da ake hodi na cewa da aka ce ali ibrahim har ya kawo ƙarshen karatun asar na abdullahi bin abbas wanda ce idan ta ali ibrahim kenan manzon Allah yana daga cikin ali ibrahim kenan a cikin a cikin su yake shi ma ba daban ba yake balle a ce shi ma iya cikin ali ibrahim to muna cikin wannan magana ne ta inda yace fa dukhulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aula fa yakunu qawluna kama sallaita ala ali ibrahim ya ce kenan da muka ce ka yi salati kamar da kama ali ibrahim ya ce mutanawilan da salata alaihi wa ala sa'irin nabiyyin min zuriyati ibrahim kenan wani ya kumshi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam iya cikin ali ibrahim kuma haka ga sauran annabawa cikin zuriyar ibrahim kamun salati wa qad amarna Allah ta'ala an nusalli alaihi wa ala alihi khususan to bayan wannan salati da aka ma Ali Ibrahim manzon sai sauran annabawa suka iya tar sauran annabawa kuma Allah ya mana umarnin zuwa annabi salati khatata yace bi qadar ma sallaina alaihi ma sa'id Ali Ibrahim kuma yanda muka yi salati a cikin iya cikin Ali Ibrahim to a ce me mai nashi na musamman kuma yace yace bi huwa fi kuma annabi iya cikin Ali Ibrahim wa yahsul li alihi min zalik ma liku bihin wa yabqa al-baqi kulluhu lahu salama kenan yanzu latin da aka ma ali ibrahim kowa zam daidai matsayin shi sauran salati kira manzo Allah shi ya samu karin maziya an mai nashi khasa kuma a can cikin nasu iya ciki yace wala rayb yace babu magana shakka albani kita ya ka magana bin gaibi yace wala rayb babu shakka أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم يتي با شكا صلاتي da aka ma Ali Ibrahim wani manzon Allah yana ciki tare da su ya yi cikin salati da aka yi wanda ba a saba Ali Ibrahim a sa Ali Ibrahim gashi an sa kamar da aka mishi ya yi cikin salati a gama shi da suke a musu يتي فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعه كنا أنا نيوى مزالة صلاتي ميجرما ودياهن آل إبراهيم شذا كنا أكا مر أكا إشتار دسوكم أكا من نشنا مسمى شذا كنا كاو آل إبراهيم شما يتكبه كاوني شوى سيهشي يتي ويظهر حينئذ fa'idatu tashbihi wa jarihi ala asali to akan haka kenan zai bayyana a hili fa'ida ta tashbihi da aka yi kamar da kama Ibrahim ko kamar da kama Ibrahim wannan abun a bar shi asalin shi ka a juya shi eh kamar kamar kamar sai ala ali Ibrahim ali Ibrahim wannan ta yi salatin da aka ce Muhammad kadai da atan manzo Allah ya jiki tare sanan annabawa kenan yin salatin da aka kawo tashbihin wannan ya yi salati da aka yi babu wannan tashabihi ke yadda shabihin wannan ɗaya na aure shi ya yi wanda ma'ana wancan da aka ware shi kaɗai da a ciki a ciki a yi ba a bashi a zahirin wai zahirin tashabihin na almushabba kenan almushabba biya an fitar min almushabba kenan wanda aka ce kamar wane haka ne ya yi wanda aka ce aka siffanta shi da wanakin wani kamar zaki wasu kenan wannan zakin ya yi shi فإنه إذا كان مطلوب الدعاء إنما هو مثل مشبه به domin in zaman to abinda addu'a da ake nema irin addu'ar wanda aka ce kamar wannan kina misal Ibrahim sha al-mushabbah bi sha ka wal Ibrahim kina abinda aka nema na addu'a irin ta wanda aka ma wancan wanda aka mushabbah bi kina Ibrahim kin yace wallahu awfara nasibinu shi manzo Allah ya cikakken rabo a cikin almushabbah ibn annabi ya da wani wani kaso a cikin salatin nasu kun fa innahu idza qala mutalum bi du'a yace wasara lahu min mushabbi almutalum akasa mali ibrahim wa ghairi kenan anan annabi ya samu wani kaso shi annabin da aka ce kamar ibrahim kin ya samu wani kaso sama da na ibrahim kin wali ibrahim da shi iya cikin can kuma na abin nashi na musamman wanta ila talik mimma lahu min mushabbi bihi min alhissati allati lam tusal li ghayrihi yace kuma idan aka gama muka hada cewa irin abinda wanda aka ce kamar manzon kamar na Ibrahim sace ko ashe mushabbah bi Ibrahim shine ko ali Ibrahim kenan a can iya da wani kaso wanda a cikin ali Ibrahim din bayan da samun kaso mai girma din Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fa zahara bi hada min fadlihi wa sharafihi ala ibrahim wa ala ali kulli min ali ala kulli min ali ta wannan ya bayyana fadalan manzon Allah da daukakar shi akan ibrahim haka akan dukkan alayen shi nashi kenan ya hinar su wa fi nabiyun a cikin ali ibrahim akwai annabawa ma huwa la'iqu bihi kenan sun samu daidai da raman su sauran annabawa وصارت هذه الصلاة دارت على هذا التفضيل وتابعت له كنا sauran salati ya zama to kenan iya bin wancan da aka mai tare da su kuma aka mai wani sabo daban akan akan nasu wahi min mujibati muqtadatihi da haka na wannan salatin a wannan siga iya cikin kenan abin da zai waje bata wannan fadala tashi da iya hukumta cewa yahi sauran alikin ko salatin da aka mai da wannan siga kamar sallallahu alaihi ibrahim yahi wancan wanda aka yi babu shi kuma ya yi sauran ali ibrahim da ibrahim cancan shi fasallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima kaseeran kuma ya salati shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wajazahu anna afdal ma jaza nabiyin an ummati Allah saka ma annabi mahiyicin abinda saka ma kowace al'umma ga annabinta kuma ya salatin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid yan wannan ce magana kamar tukun wata falsafa ce duka abin da ke so kana gaba daya kurin kwata mata wai mu iya ture ko raddi ga masu maganar ya za a ce manzan Allah a mai salati kamar da kama Ibrahim asali kuma aka ce kamar wane wancan wane ya hika kun tura maganar kansu ne yake raddi kiran wannan kalma kamar zada la Ibrahim ba ta kwata mata Ibrahim ya manzan Allah ba ta kwata Ibrahim sai manzan Allah amma zala iya ciki a nasi iya ciki kuma aka min nashi daban duk mai rawan shi ne wani shi duka wani turancin ka wani rawan shi duka wani da zai maka haka za mu shiga ta gaba ita ma duk wannan falsafa ce da kayan za a nan iya magana ne yanzu a nan magana ta wa siga ta ali ibrahim ture shakka masu kashu baha cewa an bata mata manzan allah wani ya hishi ko ali ibrahim masu hishi kan wani magana ta zai karama wannan hirin wannan dole fa'ida gaba da ya maka yanzu ce alfa'idatu saniya fa'ida ta biyu ita ma dai dole hirin ce zai kawo nan me zai kawo kuma yace waral wayral qari'ul karim ta kamar yana magana mai karatu littafi mai karatu mai girma ma mai karatu littafi kuma muna cike ma yace zaka ga anna hadhihi siyar al-ikhtilaf anwa'iha fiha kullaha as-salatu ala ali an-nabi wa azwajihi wa zurriyatihi ma hu sallallahu alaihi wasallam zamu ga duk asigogin duk sabanin sigogin da makaranta baya zamu ga an wa annabi salati amma iyalan shi salati da matan shi da zuriyar shi tare shi sallallahu fa da zalika dan haka fa laysa min sunna bai daga cikin sunna wala yakunu munfizan lil amr an-nabawi man kasara ala qawli allahumma salli ala muhammad fa yace dan haka tun da duk mun je salatin da ke baya akwai manzan Allah ko alayin shi ya ce don haka bai daga cikin sunna kuma wala kuma mun fitar da abin nabawi bai mutum bai zartar da umarnin manzan da ya ba duk wanda ya tsaya ya taɓa ta kurin Allah musallallahu Muhammadu aka bada salati Allah musallallahu Muhammadu kuma wacce wasallin mali Allah musallallahu Muhammadu wanda ya tsaya a nan bai zartar bai daga cikin sunna bai zartar da umarnin manzan sallama wanda ya tsaya kurin salati da kurin Allah musalli ala Muhammadu da cewa ta yi mutaka abin salatu na mai salatu Allah musa Allah Muhammadu kadai don da tsaya a nan kadai bai zarta da wani manzo Allah ba da yi inda ya koya yi shi bai zarta da haka ba kuma bai cikin sunna haka bal yace la budda min al ityan bi ihda hadhihi siq kamilatan kama da Allah sallallahu alaihi wasallam yace dole ka zo da ɗayan waɗannan sigogi cikakku kamar yadda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace la farqa fi dalik bain tashahhud al-awwal wal akhir aka haka yace ba bambanci tsakanin tahiyya ta farko ko ta biyu duka zaka wannan siga zaka yi wannan wata zo yace hon nasul imam shafi fil um fa qala masa cikin tashi al-um yake cewa wa tashahhud fil ula wa thaniya lafazun wahid la yaqtadi imam shafi yake cewa tahiyya a ta farko da ta biyu lafazi guda ne bai sabawa mana duk abin da ake a tahiyar farko a ta biyu ma haka ake duk abu ɗaya ne wa ma'ana ƙauni da ya ce tamanin da dana ce a tashahud da ya ce ta wadda fi'ula wa saniya da ya ce ta tahiya ta wadda ta biyu mai gina tashahud a tashahud wa salatu ala nabi salama wa yin tahiya da wa annabi salati shine duk abu ɗaya ne a ta farko da ta biyu can bai da can ba ta shawar fil ula ko thaniya to ta hiyar nake ne ta hiyar da wa annabi salati yanda ake a harko haka ake annabi a wa a ta hiyar kuma amma annabi salati yace la yajzi ahadu ma an akhar daya bai doke daya idan kai ta hiyar a harko ba kama annabi salati ba baka cika ba kamar idan kai salati bai kai ta hiyar baka cika ba kenan kawai sai babban zama kamar da da tayya da wani salati wajibi ne a cikin tayya koci yanda misali he kai bar salati he kamar tayya kamar da salati a sallah a tayyaka baka sallah ko baka tayya ba ko to duk ɗaya da tayya ba wannan salati ba bisa rubuwa ce yanda wajibi kai tayya ka kawai annabi kai tayya a arka farko a ta biyu haka wajibi kawai annabi salati a tayya farko ta biyu shi ma na magana kenan sai nan kuma albani ke cewa ta magana imam shafi ya ce wa amma hadis wani hadisi da ya zo yana cewa kana la yazidu fi raka'ataini ala tashahhud ko ruwaya ce annabi bai karawa a raka'a biyu bai kara wani abu akan tahiyya fa huwa hadisun munkar kama haqaqtuhu fi da'ifa wanda kan da'ifa hadisin 2816 zai ga wannan magana cewa ba da hadisin munkar mana ya saba ma hadisi wanda yake da kwarai mai cikin hadisi mai ake cewa da'ifi za a ce mai ake cewa wani rawi ne ya rauni kuma zai saba ma wani wanda ya yi shi zama kai saba mishi shi aka ce shad wannan duka sika ne amma ɗaya saba suke shi a kokari yana kuma da ifi ne da kawo kuma hadisi ne saba wanda yake wanda yake sika kina hadisi kan munka a kace munka to yanzu warbani ba wannan magana kuma zai shiga wata ma zai shiga shi ma wani falsafa shi kan wannan masu wannan zai masa raddi kan wannan magana yace wa inna min ajaib hadda zaman albani ke cewa iya daga cikin abun mamaki na waɗannan na wannan zamani wa min al-fawda al-ilmiyya fihi da karazibe karaziban ilimi a wannan zamani ilimi karazibe an yajra ba'dun nas wanda cikin mutane ya samu kuzari ya samu kuzarin wai wani malamin nisan wani kuzari ya zantaka ta cewa shine ustaz Muhammad Ishaq Nishashibi fi kitabi al-islam sahih Muhammad da sunan tayin wai wani malami ne mai suna Muhammad Muhammad Ishaq yace wani ma malamin ya wani kitabi suna wa dan yaudara al-islam sahih sunan tayin shi me ya kuzarin hudi ya samu ya samu karfin hudi ba kuma ya hudi bai kawata da shi ba me yake cewa ala inkaru salat ala alifi salat alaihi wasallam ya ce ya yi inkarin wa annabi salati a ce wa ala'ali ibrahim na salamun wa ala'ali muhammadu iya inkari bisa da ce wa ala'ali muhammadu shan malamin ya yi inkari ba wata ali muhammadu ba ya ce alaragam alaragam min wuru da zalika fi sai ya ne duk da wannan magana ali muhammadu ta zo a buhari da musulun wa gairu ma da ma wani musulun ta yi banda buhari musulun an jama'in min sahaba da jama'a da dama daga cikin sabi lafazi daban ya zo kuma kowane ya kawo rasa alama da wa da ali muhammad kin ali muhammad ya zo daga cikin sahabbai da dama akwai ka'ab bin ujra akwai abu hamid sa'idi akwai abu sallal khudri akwai abu sallal ansari akwai abu huraira talaka bin ubaydillah duk innan sun zo da wannan ruwaya a ciki akwai ali muhammad yace fi ahadithim a cikin dukkan wannan sabon da aka jero أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك هو تمدك يا رسول الله يا يازام منك صلاتي فعلمهم صلى الله عليه وسلم هذه السياق kuma za na karantar da su wa'annan sigogi da muka ambata wanda a cikinsa akwai ali muhammad wa hujjatu fil inkar wa shi hujjar shi da yin inkar ce babu ali muhammad hujjar shi أن الله تعالى لم يذكر في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما بعد صلوا عليه وعلى آله وقال لكم جاي ويسلاتك النبي أمن تشكون جاء عليه بجاء عليه با مثلا قالوا على محمد نعم تكا كما كان أن قال قالت قرانين هو سي yace kenan lam yuzkur sallu alaihi wa sallam ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ahada annabi annabi ambaci kowa mata annabi summa ankara wa ba daga fil inkar kuma ya yi musu ya kai gaya ma wajen musu cewa an ya kuna sahabat karsar da salama zalika su'al san ma a ina ka wannan tambayi ya yi kama sahabbai su annabi samu tambaya tambaya ma sahabbai su annabi tambaya ba ya suka salati ya ki samu mai tambaya san mace ya yi inkari ba da suka sahabbai suka ma annabi tambaya ko ya zama salati ya ce baiwa me ya hunce shi wai ke ce bayan ya ce baiwa sahabbai su tambaye لأن الصلاة معروفة معنى عندهم هو الدعاء سابق سام صلاتي الدعاء شيء سابق تنبيه ده هل سابق تنبيه الدعاء شيء بسني بيان تلو عليه كم الدعاء شيء يتشن فكيف يسألون تو يا لا تنسمي أنا ما أنا صلاتي الدعاء شيء يوش كنت يا ذا في هذه التنبيه يا ذا يا ذا ما صلاتي باكم سنا ما أنا الدعاء يتشي وهذه مغالطة مكشوفة يتشي albanika cewa wannan wani kuskure ne a hili karara wani laifi ne a hili karara magana kuskure a hili karara sai zama kuskure shi albaniki li'anna su'alahum lam yakun ala ma'anar salata alai hatta rima da karu albaniki ai wannan kuskuren a hili tambaya da sahabbai suka wa manzana salama ya zama maka salati ai ba su tambaya me yi ma'anar salati me ma'anar addu'a a sun tambaya ya za a yi wannan addu'a inda sun tambaye me ma'anar salati sai kawo abin da ka ambata a a san tambaya yaya ne kaifiya shi yasa suka tambaya ba sun tambaya mun dan musamman ma na addu'a ba kai da kake sun zama na addu'a sai addu'a mun gurin ba haka bane ba wa inna ma kana an kaifiyat salati alai sun tambaye kaifiya da wannan salati sai suka tambaya ba ma salati ba kama ja fi jami'in ruwayat alama ta baka zan isharar ilai kamar dukkan wayoyi gindin wayo haka suke zauwa kamar da ishara ya gabata can baya mun kanta nusocin hadisa ta wahina izin don haka fala garabata ba wani mamaki لأنهم سألوه عن كيفية الشرعية لا يمكنهم معرفتها إلا من ترك الشهادة حكينا عليهم لأنك سنتم بين من زن الله ني سلام كيفية يند أك شرعا تا أمي سلاتي wanda kun baiwa musan yaya ya kamata a wani abin ba san shi sai ta hanyar shari'ar hakim hanyar nusa zama ya gama jami'in Allah ce in ba zan baiwa da kankaran ka san abin da Allah ke to da Allah ce kai shi zake suka tambaya wa hada kama sa'alu an kai fita salat al-furuza bi misal qawli ta'ala wa qimu salat kama suka ma annabi Allah ya ce wa qimu salata wanda da sallah su sun daga sallah asma na tambaya yaya ake wannan sallah ko kene yake wa annabi tambaya yaya ne ka fi sallah haka suka mai tambaya yaya ake maka wannan salati duk tambaya ne ce yaya yanzu tambaye sallah haka suka tambaye salatin yaya ake mishi yace fa inna ma'rifatuhum li asl ma'na salat fi al-lugha la yughni an su'ala su'alan kayfiyatiha shar'iyya wa hadha baynu la yace sanin da su san asalin ma'ana salati addu'a ce a lugha bai yasa bai wadatar da su akan su tambaye yaya kayfiyar sallah ta shar'a a su haka na su sallah ta addu'a ne a wannan shiga ne ya fi tushe zamu ce tushe aka ce kala kato aiki da nasi kadai da Qur'ani ba lokacin sunna ko in ba shi ba ai wannan shi kaga ya kada kawato suka rabu wani ya raka hulun tam wani ma kun tsayawa zai koyi addu'a su ai addu'a ce aka ce tun da yi a ta sala addu'a ce ko ya ga ko ya ce sai ya kuka hira to duk ya ce a to an ji warka wasu judu kuma nan kuma ya ce to he tsaye he duka he huce bai komowa he je sujada daya he je kuka hira ko an kare to shi sai ina bara ayi ne ba ku ba sai dan bai ake ka kai kai ka rubuta iya cikin mai kai kan malamin shi muhimmancin sunna tunda yanzu bige bige kuke wannan ya tsaye addu'a wannan daga tsaye surmayo ya sujada wannan ya raka hudu wannan ce ma sanin masu shida ce kaga duk bige bige ne to amma ya tambaya wanda Allah ta kama alƙur'ani ya ka tambaye shi yaya ake wannan sallah eh ya ga maka ka huda ba kaga asalin kidan batan barin sunna dole kowa bige bige shi ce ma har hada zuke nan tun ra'ayi ne baka ce ba naka kai mai tsayewa kai hada kai sujada baka ce mai raka hudu ya laifi shi ma haka ba inda mai addu'a gurin shi ma addu'a ce dai amma yaya da Allah ce sallu alai da wato aqimu salata yake wani sallah shi wanda yace ai wanda Allah ya aiko ya bako ni umarnin yaya ake yi Allah ya kuma sai bako bayani abin da Allah ke yi shikenan ya bayani ga ake dalla dalla ya ce a bari a shigara ai kasa akwai bata ahili karara Allah ya shirye da mu yace wannan abu ne ahili sun tambaye ka fiya yace wa amma hujjatul mushar ilaiha fala sha wannan magana cewa da yake hujje shi waya ishara don Allah ta sallu alaihi bi cewa al'alihu ba ya ce wannan magana albani ke cewa ya ce ba wani shirme ne bata matsayin komi ya ce zalik wannan abin da ce shirme ne ba bata matsayin komi li'annahu min al-ma'lum inda al-muslimin أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام رب العالمين كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين لك ما نزل إليه ya ce a wannan abu ne sananne a wajen musulmi gaba ɗaya cewa nasarar salama shi ke bayyanarwa al'umma maganar Allah ƙoƙofin da gaba annabi shi ne mai bayanin da Allah ce aika za ya ake yi annabi ke bayani da salama kamar da Allah ce wa an zanna laka zikir mun sabakar ma da wannan littafin alƙurani da tubayyana linnasi ma nuzula ilaihim don kawa mutane bayanin abin da aka sabakar musu a gani kenan dole shi bayanin sunna take da muhimmanci an ce ku yi kaza azumi ne hajji ne sai wani abun gaba daya kwanan ji wani ya aiko mu ci kuskure ma labarin ne ke ba ya komo irin wannan ɗan kala kata mai ce ai kuma yake suka ɗan wasu ɗan kala kata masu takon ainihin kuna shirman banza ko kuna ko kuna zuwa haji kuna sallar barabi duk shirme da kuke kuma ai na samu ai na samu wai haji mazu haji Allah shi ya kada shi ba shi tun da yayi ne tun da ra'ayi ne abin ya koma shirme ne ko ya da abin da ke so wallahi ta kuma masu zuwa haishi kuna zuwa abu da duk shirme kuke iya suka sauran ya kala kata da tun da ra'ayi ne ba ba alƙibla alƙibla ba ba alƙibla kamar suna ka shiga daji gwar wallahi ta shirme ne ba ki haji sallah guda biyar na kusa sallah guda biyar a na samu ta ce kun je ba mu shirme Allah da haka duk mutum ya bar to kaga shi da Allah ga wannan saukar Qur'anin ga wannan da saukar mashi kuma Allah ya ce wannan annabin shine yake wa mutane bayanin abinda Allah ya saukar ya ka bari wani cikin wani kala kasa ya kai mini gida ya musabko cikin amin abin da yake faɗi cewa bayan ya je iya min kare wasu ababen su to zan tambaye zan tsakani ga Allah ya ki wata zakka sai ce mini ai in ka samu goma sai ka ware guda a an ka samu an ka ta ya ce an ka samu da abu guda goma jika goma yau ka samu zai kawo jika guda to me hujja famida ba za ta farauta misaliya famida ba za ta farauta misaliya wanda ya to kaga anan yanzu wuce matsala kai ka ajiye qur'ani ka ajiye sunna kuma kalmar qur'ani dan larabci nan shi Allah ta faman ja ta tarati wanda ya zo ya zo da hasana daya shi za ba goma kai ka ce kuma shi shi ba da ba da daya ita ayi da ni an ka zaka na daya za a baka goma to ka ce ka ce ta kire ka mishi goma eh kamar eh kamar ta da ke don ko shirme ne kuma kuma kuma kirki na ce da Allah ya shiru ya kada kai ce gaskiya mana abinci abinci mana gaskiya akwai matsala akwai matsala akwai matsala na ce yanzu magana da ake sallah ya gani ce zara sallah yanzu wani kwa mai ta a haka akwai mai cewa mai ta malamin sai ci to yanzu malamin ku ya koya ma yadda ake sallah ka yarda ci anan bai rabu da jama'a ya koya mun sallah yadda ake sallah kurkumi sai a je tasu da aka malamin ka abin sai kada kai ya ce wani abu akwai matsala ya ce akwai matsala wallahi sai kada kai ya akwai matsala mala abu da yawa maka zo ce su misali allah ya magana a ashirin hajji da ashirin hurum da allah kuma tana kiyaye su na su gamu su ƙurani gamu ashirin hajji da ashirin hurum babu ta wani arba'in ashirin ana ce wata hudu allah ta wata hudu allah ce ashirin hurum ko fiyar arba'atu arba'atu hurum ashirin ko arba'atu hurum to ga musu ne ne kuma su ƙurani ne shuru ta barbarun baka su kuma da ta ake su ta haka rudin ya da yawan gaske sai ta haka wala mafi yawa masu na ake da ƙarshe mutum ba inda ya don kwana duka ma kwanan ci kawuce duka ba haifar kwanan kwana ƙarshe allah duka duka abin da gabani da duka yin gashi kawuce mai matsala bai samu amsa a ra'ayin shi don ba kama suna ba kuma ba kama suna ba matsala gare shi ba kama suna ba don hayaniya ce da kasa jewa ya ga kuma ƙurani a bashi gaba ɗaya me za ka bar ƙurani in ka ce ƙur'ani wannan su in ka tori sunna ƙari dole ce da muka ƙur'ani dole maka ɗaya ko wata hafs ko warshi ko ƙalu dole maka ƙira to a ciki wace ce ta annabi a ina ka samu ƙira daban ita ba zaka to a ina samu ƙira daban daban ce a ina ka samu wata kuma wannan ƙira da kai ya ga kasance ƙira na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hanyar da kace ƙarya ce ta hadisi tana ake iya sanin wannan ƙira a kasan su to ana sai girka ma ƙur'ani ya zama shuma gaba ɗaya don bai amsa dole ka kira daya wanda ya wasu ne ila wasu irin wani yake ka san kuma dole ko na nayi to wace ce wace ce a na ka samu kira daban-daban ka san wannan kuma ta annabi ce wannan inda ka tura wannan sunna a nan za ka samu amsa amma a waje ka shiga ruhu ha abada ba ka samu ɗan wani abin da nan abin da ana albaniya magana cewa wannan magana ta cewa dan ba a kawo ba salu alaihi wa alihi ba ma ba ma yalman Allah salati ba ce musu ba albani ce wannan magana shirme ce don annabi shi ke bayanin abin da Allah ya saukar kuma annabi ya zo da wannan salati shi ya koya ya ce faƙar bayyana sallallahu alaihi wasallam kafiyat salata alaihi wa fiha zikr zikr al annabi sallallahu alaihi ya bayyana da annabi ma salati a salatin da ya koya akwai ali muhammad fa wajaba qabulu zalika minhu da haka wajibi ne a kaɗu wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kaulihi ta'ala wa ma atakum rasul khuzu mana kuma na kwantau da abin manzo Allah zuwa ku ci ku amsa dole ku amsa kenan wa qawlu sallallahu alaihi wasallam fil hadith sahih al mashhur haka wata ruwa hadisi ingantacce shahararre manzo Allah yake cewa ala inni utitu al qur'an wa mithluhu ma'ahu ni an ban qur'ani da wani abu kaman al qur'ani ke sunna kenan magana kenan kenan ta ta ta sunna ta wahayi ta wajen wahayi fani wahayi nabi da sunna bayan qur'ani yace an ban kenan kenan ana baka ce da satura daya ka kenan matsala ce ta alban yake cewa yace wala tashi'i maza kullu shafi ومن قد يقتر بظهر كلامه في من عسى أن ينكر التشهد في صلاة أو أنكر الحيض في ترك الصلاة والصوم في حيضها بدعوى أن الله تعالى لم يذكر التشهد في القرآن وإنما ذكر القيام والركوع والسجود فقط وأنه تعالى لم يذكر الصلاة لم يذكر في القرآن الصلاة والصوم على على الحيض yace albanin ke ce wato na yace da da na san albanin ke ce da ma na san abin da shi wani malamin shashi da na san abin da zai wada da shi da masu ruduwa bi baharaj kalami dan mutum mai magana alu lugar mutum mai kalam an kalamin mutum mai magana iya magana ita to da shi wannan shashi da masu ruduwa da iya magana shi da me za su cewa fi man asa an yulkir tashawul salat wanda yace shi bai bai tahiyya sallah shi bai tahiyya a cikin sallah ko yin inkarin mai haila ba ta bar sallah ba a cikin dan tana haila za ta yi sallah ta yi azumi eh me yanzu shi ma shi ma ce ai ai dan alqur'ani ba ta tahiyya ko kuma da mana me za ku ya musu za ku ce mishi wata amsa za ku bashi wanda ke bayawa annabi bayan tahiyya mai haila dole ta yi sallah a cikin azumi kuma kai ta yi azumi ta yi sallah tana haila to me za ku ce mai wannan ra'ayi wanda ce dan ba alqur'ani shi ma ce ba alqur'ani ko a ƙwari ba a kawo magana ba mace tana ɗan tana haila ɗan tana haila ba talla ya suna kawo a ƙwari ba kalafin tahiya ba to shi shi ne lokacin shi don shi ma da awaye wannan ta a ƙwari ba tahiya a ƙwari ba magana kuna an katsa yawa da kuyi ba ba tahiya ya ce bai yi kuma a ƙwari ba kawo magana ba mai haila ba talla ya ce falwajib alaiha alkiyamu da zalika alhali wajibi ne akan mace wani abin dole ta bar sallah da azumi a cikin haila kuma wajibi a ta yato ce to yanzu fa hal yuwafiquna hadha al-munkir fi inkarihi am yunkiruna alayhi zalika to sun sun shashi bi za su wa ma'ana ma'ana za su muwafaqa da wannan mai inkarin yin tahiyya kai za su wa za su wa mai kin tahiyya a sallah don nace mace sai ta sallah cikin haila za su mai inkari ma za su mai muwafaka sai ya daidai ko ba su mai inkari fa in kana al-awwal domin me yin shashigi bai bayyana ba cikin qur'ani gaba daya wani bangare na magana kun shiga cikin hire to yanzu wani abu ne wani kuma wani wani ra'ayin qur'ani su masu cewa magana mace ta ta sallah tana haila sai azu ba sallah wani ra'ayin qur'ani ne masu zama yan kala fatu to yace ku ne shi bi da ku masu da masu goma shi me za ku ce wanda yace bayan tahiyya mace ta yi sallah cikin haila ta azumi me za ku ce mishi shi ma ce ba qur'ani dan babu ali al-qur'ani ya ba bani ba me za ku ce mishi za ku mishi muwafa ku ce daidai yayi ko ku za ku mi inkari yace fa in kana al-awwal in mene harko me muwafaka akan wannan inkarin da yayi nayin tahiya yace ba magana an fara sallah cikin sallah za ku ci muwafaka sai ta kenan sakan awal in ra'ayin harko ne kenan za ku ci muwafaka akan wannan abin nayi yace wa hada mimma la nahju wannan abin ne ban muhaka ku haka kun hada ku ci muwafaka an kuwa ku ci muwafaka faqad dallu dalalan ba'ida hakika sun bace bata mai rita da gaskiya wa kharaju an jama'atul muslimin kuma yanzu za mu tabbatar sun mutu daga lamun musulmi in haka amince da wancan mutumin ko an ce da ra'ayin shi wa in kana al'akar in kuma kuka mai inkari eh bai dace ba ka ce ba a tayya dan ba bai ta qur'ani bai dace ba ka ce mata ta bar sallah ba a cikin mata a cikin haila kamar qur'ani in wannan ne ce makan akar faqad wafaqu wa asabu kun yi daidai kun yi muwafaqa da gaskiya kun samu daidai ya ce to in kuwa haka kuka ce ya yi kuskure fama raddu bihi alal munkir huwa radduna ala nashashin inda kuka yi inkari kuka ce wannan bai daidai ba da yace ba a tayya mace za ta yi sallah cikin haila ko ce bai samu dan ba qur'ani ya ce bai kuce ba samu daidai ba kuma albani yake cewa mu ma shine raddin zama wancan malamin ku na shashibi da yace dan babu ala cikin qur'ani ba a yi ba shi ma ka za mu ce mishi shi ma shirme ne ke ɗaya ne maka da bayyana laka wajen zalika mun kan bayanin wannan magana kenan dan ba ba qur'ani ba a ce ba ba abu inda za su sunna suka ce dan haka yake cewa fa hidaran ayyul muslim kai hattara kai musulmi an tuhawil fahmul qur'an mustaqil an sunna mu kai hattara rika neman fahimtar qur'ani daban da sunna sai mana ba sunna kai ko da qur'ani ko dan shi kada ka kai ka san luga ka san larabci kai aiki da qur'ani kadai babu sunna kai hankali da barci ce fa innaka lan tastati dalik dan ha abada bai yiwa ka fahimci qur'ani babu sunna yace ba lan tastati dalik yace walau kunta fi fi lokacin sai boye zamanin ko kai da sai boye zamanin malamin malaman malaman nawo ko kai da sai boye zamanin ka ko kai da sai boye zamanin ka baka isa sanin qur'ani babu sunna ko kiran wannan kiran komai ilimin ka da lugha baka sanin qur'ani ba sunna baiwa labajici yace wa haka misalu amamaka yace ga misali a gaban ka fa inna nashashi bi hada kana min kibar ulama a lokacin alqarn hadir shi man nashashi nashashi ba wannan iya cikin kowa ya yarda malamin lugari ya san larabci kwata kwata cikin waje ya ce fa'anta tarahu kaddalla shi na tattar da ilimin filoga kana gani ga na shashi biya ɓace lokacin da ya rubu da ilimin loga da bar suna ka sha ɓace a gabanka kuma malamin loga ke ne ko tana gana shi ne ce misali a gaban gashi na shashi biyu shi mai magana ya ce wadda mai sa'in alaƙar ƙur'ani da suna domin bai nemi agajin fakin da bai nemi agajin sunna ba wajen fahimtar qur'ani ya yake kun da da ra'ayi shi kun da kanshi bal innahu ankaraha kama arab kai ba ya ma inkarin sunnar kamar da sani bayan da ya gabata baya yace wal amsilatu ala ma naqulu kathiratu jiddan la tasunu maqamil zikriha yace wannan misalai suna da yawa akan wannan batan mai ra'ayin dokan qur'ani ba sunna misalan suna da yawa wannan wurin baiwa makawo ya kadan nan za abin ya yawa nan baiwa kai amma fi masa muke ba amma cikin abin da ba da muka maka mai ya ishe ka nan kuma yanzu sai alfa'ida ta salisa fa'ida ta hudu ita kuma nan menene yanzu dai mun ji fa'ida ta ta miyakaca ta miyakaca ta dauka tabici mun kare ko tabici mun kare kan da siga za ka yi siga da alim kuma kamar da ya zo kwarar wannan masu ta ba ayyuka kaza masu tulewa ra'ayi mara tushe kwarar فائدة التوقع وإلى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ استيائي yace yanzu mai karatu yanka tsaye a hankali an ka tabi wa annabi salati a ciki babu lafazin siyada muke ne babu alamar sana Allah sayyidina Muhammad babu kalmar sayyidina duk abin da muka amata na bayan salati kaga sayyidina yace ita ma wata wani sabon ce ita ma sabon magana ce zama da ba sai duk salatin da annabi ya ambata na ibrahimiya babu daya mai kalmar sayyidina muhammad yace wani zalika dalilin haka dan babu inda yazo a salatin da ya karanta babu inda yazo kalmar sayyidina babu dalilin haka اختلف المتاخرون في مشروعيه زياره زياره الصلوات الابراهيميه dan haka yan baya malaman karshe ba farko ba sai malaman ƙarshe tun da sai su ba wani yake ce ya yarda ana ika sayar da ko yin fiye ƙara a littafi ko an ƙara sayar da na a zai ibrahim ne kan ibrahim ke ma a kan ibrahim ke ki su ƙara sayar da na wasu su ta bai kamata ba a ƙara gaskiya a tsaya inda ya zo sai suka samu saɓani a kan ƙara sayar da na a kan sayar ibrahim ya wanda ya zo ya ce wala ta sayar majal al'an din fasirin tsarin fi zalika ya ce amma wace wannan wurin bai isa mu yi bayani dalla-dalla kan wannan mas'ala ta sayyida da maganar malama gabata ce amma wa zakar man zahaba ila adam sharuyatiha ittaba'an ta'lim nabi sallama al-kamil li ummati hina su'ila an kafiyat salat alayhi sallama yace shi wanda yake ma'ana wanda ya tayi akan ba a shar'anta ba sayyidina me hujjar shi yace ittiba'an da ta'lim nabi sallama al-kamil li ummati dan bin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam cikakka ga al'umma shi hina su ila kafin salata alai ko tana kama annabi tambaya ya ake maka salati fa ajaba amiran bi qawlihi annabi sai amsa tambayar su iya bi umarnin su ku ce qulu Allahumma salli ala Muhammad duka sika da ya ambata a ciki babu inda ya kawo sai ke wanda suka ce ba a shar'anta karin sayyidina shine hujjar su dan biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikakken biyayya don ga yadda aka yi mai tambaya ga yadda ya amsa a ciki babu kalmar sayyidina sai albani ke cewa rahimu Allah walakin ni uridu an anqul ila al-qurra al-kiram kuna ra'al hafiz bin hajar al-asqalani fi dhalik باعتباره أهل كبار العلماء الشافعية على الجامعين بين الحديث والفقه يتي أنا أنا أنا بدل ولين يا كذا فأنا كنت باب الله إنا سو in kawo wa masu karatu a wannan wurin ra'ayin hafiz bin hajar kalani mai fitar bari ko buluga mara zan kawo muku ra'ayin shi me yasa bai tabari a da kibar ulama shafiya dan iya daga cikin manyan manyan malaman shafiya wani suka har tsakanin ilimin hadisi da fiqh yace faqad sha'ala al mutaakhir shafiya khilafun hadha at ta'lim an-nabawi al-karim domin ya yaɗu kwarai a wajen 'yan ƙarshen shafa'awa na ƙarshe wani ra'ayi ya yaɗa a cikinsu na saƙa ma wannan karantar da salama suna kawo sayidina suna saƙa shi yasa zan kawo magana shi da malamin sananne musu imani da shi sai su zama matsayin shi sai zan albashi sai zan kawo magana shi kan wannan matsala قال حافظ محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغرابي وكان ملازما لابن حجر كان ملازما لابن حجر yake ba labarin malamin shi bin hajar yace qala rahimahullahu wa min khalqi naqaltu yace rahimahullahu mana bin hajar yace kun magana yace na ciro ta da rubutun hannun shi shi inji muhammad ibn muhammad na ciro magana daga rubutun hannun hafiz bin hajar yace wa su'ila an tambaye shi waye hafiz bin hajar tsani amma tambaya amta allahu bi hayatihi an sabata daga kalman da ya ce Allah ya je al'umma daɗi da rayuwar shi amma tambaya siffar sallah annabi siffar salati annabi sallallahu alaihi wasallam fi salati aw kharij salati amma tambaya kan siffar sallah annabi sallama siffan wa annabi salati a sallah ko wajen sallah ya yace aka mai tambaya sawa'in ina bi wujubiya aw nabiyya shin a doka a wajibi ce wa annabi salati a sallah ko musabi ne ne an tambaye shi yaya ake ma annabi ya ake ma annabi salati a sallah a wajibin ce ko musabiti ne tambayar da aka mishi ne yaya ake ma annabi salati a sallah ko wajen sallah har aka mai tambaya hal yushtaratu fiha an yasifahu sallallahu bi siyada suka ce shin an sharta a sifar da annabi ta sayyidina shin siyada ka an yaqulu masalan allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina khalq ya ya an shar'anta ai haka ko sharadi ne ma أو على سيد ولد آدم وأشهد ولد آدم النبي أمين أنا يا هلتا أو يقتصر على قولي اللهم صل على محمد زوا كرشي كذا يا كورن إن يزوا ثلاثة اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم شيء من سامي تملاني za a sa sayyidina ko kuwa tsaya a wancan babu sayyidina ko tambaya a takaice kur suka mai tambaya wa ayyuhuma afdal a wannan biyu da Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad zuwa karshe da Allah sallallahu alaihi wasallam kada ba sayyidina sai mu tambaya suka shafi wani kawo da malam wanne ne ya yi al'itiyan bilafatin siyada da kauniya sifatin sabitin da wutar zarama a wadda itiyan biyu da adam wuri zalika fil asa ya ce suka ce a zo lafatin sayidina don kasancewa sayidina sufa annabi ce ba min ka annabi sayidin halgin gaba daya ba min in kai annabi sallama shine shugaban farko da ƙarshe ba min shakka sufa annabi ce tabbatatta wanda ba ta rabuwa da shi shin za a kawo ta ko kuwa ba an kakar masu yadda na a wurin don nassin bai zo da shi tibban mai yankari nan sanar shi ne sai kare gaba daya to amma zai magana mai salati za a yi sirka yadda ya karanta ko za a kare sayyidina na don shi ne shugaba gaba daya tambayar da aka mai fa ajaba radiyallahu anhu eh Allah Allah zai shi sai amsa ya amsa amsa ta wannan magana yake ta na'am اتباع الالفاظ المأسورة أرجح بن abin da ya zo na hadisai shi ne mahi rinjaye wala yuqal wani ba zai ce ba cewa la Allah wa taraka zalika tawadu an musallam ai annabi ce sai saboda ya kaskantar da kai ne shi da bai sai zina ba ya muhim hodi dan dan tawadu annabi ce sai zina ba ko sai magana ita ba za a kawo magana ba a ce dan tawadu annabi ce sai zina she kama lam yakun yaqul inda suke sai salama domin annabi an sa annabi ta Muhammad bai ta sallallahu alaihi wasallam shi to ai shi sa tun ma kenan yana bai ta sallallahu alaihi wasallam ta tawadu annabi ma shi sa bai ta sayyidina amma na yahudi yace wa ummatuhu mandubatu ila an takun zalika ce ilmin zagawa kamar yadda nasar ya aka amma sunan shi bai ta sallallahu alaihi wasallam amma al'umma shi yace to mun ne suka ce eh annabi ta sayyidina ba to ai da shi annabi sallallahu alaihi idan aka ambaci sunan shi bai ta sallallahu alaihi wasallam amma al'ummar shi an so su ce sallallahu alaihi wasallam ko kenan ma da mutum sai da na ba ke ana iya zarar da hira na ma ana iya ta tunda nan ma yace yace li'anna yace ahyana mana kita li'anna naqul law kana zalika rajihan la ja'a an sahaba thumma an tabi'in yace inda har wani magana ra'ayin nasu sai ya tsala an samu ashabai suna da ya zo a sunna yace inda har wannan magana ta sayyidina tana da rinjiya ta ayyinta da ya zo daga sahabbai ko tabi'ai فبنك تشاو لم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك ما كثرت ما ورد عنه من ذلك yace alhali ba inda muka gaba ba inda ruwa da tazo a cikin hadisai daga sahabbai ko tabi'ai ba muka wanda ya kawo wannan kalmar ta sayyidina ta sayyidina ba babu wanda ya kawo tare da yawan hadisai ko da yawan suka ma annabi salati daban-daban cikin sahabbai cikin an samu suka salati daban-daban ya zo duk da kowa kuna bai ganta ba salati daban-daban ya zo da gare su amma ba a samu ba a cikin salatin su sahabbai ko tabi'ai ba a samu wanda ka lissa sai da nama wa hada imam shafi kaga dai ce ga imam shafi rahimahullah a'la Allah darajatahu Allah daga darajar shi wa min akthar an-nas ta'zim bi kalama as imam shafi ya ce masu girman zan Allah kwarai ya ce masu girman annabi sallallahu alaihi wasallam قال في قطبت في قطبت كتابي الذي هو حدود على مذهبي قال لتان شو شنو جيكو مذهبي gaba daya zata shafi gaba daya gashi yanda ya hudi a cikin salatin da yayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala zai ta kawo dai yace ila akhir ma addahu ila ijtihadu har karshen dai shi ma salatin da akwai salatin da yayi lafazi daban da biyu annabi sallallahu alaihi yayi to shi ma duk irin ijtihadin da yayi na kalmomin da ya kara na wannan salati gaba daya ya ce wa ƙaunu haika na salama amurka kamar kulma ta kawo zaki luna ko kulma ka fila zaki lagafi luna allah kawo na masalati duk lokacin masu ambato suka saka yi ambato lokacin masu gafala masu gafala duk wannan kalmomin ya kawo ce duka dai ya ce ka auka annan istanbul zalika min hadisi sahih alazifi subhanallah adada sarki wanda zuwa karshe ne ya ce nan imamu shafi ya wannan istinbadi na kulma da zakiruna kulma gafara da zikir zakir gafiruna Allah annabi salati duk lokacin da masu amadu suka ambace suka ambace shi wato masu maka suka gafala kamar Allah kawai annabi salati yace iya ya dauko wannan hadisi da inda inganta manzo Allah cikin azkar sa annabi da yake cewa wanda yace subhanallahi annabi sallama wata ran ya bar ya bar matar shi joyiriya a gida bayan sallar asuba ya je ya dawo daga masallaci sai iskota inda ya barta yake mata tambaya kina nan inda na barki tunda na huta malik alhalin da kake farfaki alai kina nan inda na barki tace kina nan daga wannan ai je dawo tana nan tana tsara sai ce mata laqad qultu ba'daki arba'a kalimat law wuzinat bima qultu min dil yawm da tawunna yace na hawli wasu kalmomi guda hudu bayan ba mu da barki wannan kalmar ta guda hudu inda aka auna da abin da kika sai na alkaru tun kan asaba har har wannan lokacin wannan kalmar ta guda hudu nan su uku da ta yi abin da kika da ta yi awon abin da kika gaba daya ka zuke yi lawo me subhanallahi wa bihamdi shine kalmar adada khalqihi wannan wannan da arshi ma'ana subhanallahi wa bihamdi godiya ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah yace adada khalqihi yawan halittun Allah wasan wasu wadda harfi wadda nafsi da mana da yadda Allah ya yarda wani da da kalmati da yawan kalmomin Allah duk da kalmomin yawan wasan kalmomin kalmomin Allah wasan da arshi da girma da arshin Allah to yace iyayewa to anan da nan zai mana almuhimmi da annabi ya hudu zikirin ya hudu fadalar shi ta yi abin da sai ta yi tun kayan asuba har lokacin wannan zamu ce kalma wannan ya yi su uku su uku ce ita subhanallahi bihamdi adada khalqihi warda nafsi wadan da arshi ya karanta su uku ce duk abin da zai yi tashi wannan tayi ta kaso to ce iya ma shafi ya ka wannan kalma tambarin wancan abin da annabi ya ambata shine yace ya ba annabi salati duk lokacin da aka ambaci Allah lokacin da masu muhammadu suka manta da shi iyayewa ta wannan istimbar imam shafi ne na almuhimmi ne shi ma dai babu kalmar sayyidina ali to shi ne ce sabata min sallallahu alaihi wasallam qala ummul mu'minin annabi ya tabbata annabi ce ummul mu'minin mana ajwariya wa ra'aha qad akasa min tasbih wa adarta yace ya ga ta yau tasbih ta dauka tasbih yace mata laqad qultu ba'daka kalimat na hadu wasu kalmomi bayan ki law wuzra bima qultu bima qultu law zanatahunna inda aka auna kalmata guda uku kalmata guda hudu so- so uku da sun yi yawa abin da take ta yi fa zakara zalika sai sanama annabi ya ambata mata ga mata haka nan wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibuhu aljawab min addu'a annabi kenan wannan kalma addu'a guda mai mai musassa abu da yawa sai tana burge mutum ana kalma Allah gajera mai ma'ana da yawa to ya imam shafi wannan neman kalma gajera ma'ana ya samu abu da yawa shi sai wannan bayan da shi amma a cikin musa kuma almana nan duk salatin dogon salatin da shi ma ne bai kasa dina ba kalma ba sai dina cikin sa shi ne almumi da kuma magana duk wannan salatin da ya kuma ra'ayin shi ne shahari shi ne shi ma da shahari da ya bai kasa dina ba duk da kasa annabi duk da girman zan Allah bai kasa masa dina ba yace wa kan aka qadi iyad babu tisbatu salatu ala annabi sallama fi kitabi ashifa qadi iyad ne ashifa iyad babu na musamman sifar yanda ake ma annabi salati cikin ashifa wannan kada fi asara marfu'atu an jama'atu min sahaba wa tabi'in duk an san an san mai ashifa da ya kawo nake wajen sa annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya kana to duk dukkan ashifa wannan abun da babu da na musamman ya ta kawo salatai sahabbai sahabbai ko tabi'ai duka a ciki wanda ya kawo laisa fi shay'in mina an ahadin min sahaba da gairin rabin sayyidina dukkan sa gaba ɗaya a san da ya kawo babu inda aka kawo lafazin sayyidina daga ɗaya cikin sahabbai ko tabiya ko sai kun zama gurin abubuwan bai cikin yan magabata babu wani magana su amma yan baban su ba mu shafi amma ba su ba ba sahabbai kadai ba sai ya kawo hadisin na fatil mabulga na wanda aka sayyidina ali ya ce kaza yace minha daga cikin hadisan da mai ashifa ya kawo ya ishara nan albani ya kawo hadisan wa annabi sallallahu alaihi ya kare shi albani ya kare shi ya kare kama salatin da yake daga annabi sallallahu alaihi to wannan misali ne yake ka maka ko ba dan bayar da wasu ko za a yi wannan salatan ba a ya kama ne ina wasu kai salati wasu salatin da zai ta hanya daban ba ta manzana ta ba to irin salatin ma yanzu da a cikin wannan salatai da mai ashifa ya kawo من حديث علي حديث سيدنا علي وده شهرة أنه كان يعلمهم كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي كويا مسو يندى أكي ما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يتعلم الداعي المدعوات وبارر المسموكات جعل ثوابك صلواتك ونوامي بركاتك وزائل تحيتك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق to wannan shi ne asalin masu ke cewa abubakar da fati cikin littafin albani ko cikin tafsirin ibn kasir dole magana shi da kawa albani ya kawo wannan akan misali ne na abin da aka nuna ma sabai suka yi a kawai ko ma albani ba kashi waya ya da ya sa ko ya da waya shi ko za a yi shi za a yi shi ba misali ne na salatar da aka wa annabi sallama dama suka yi to sai kuma a cikin su ma din suke suka shi karin dai duk karin suka yi ba kalmar sayyidina shi ne kurum a zuci na mana malamai ga musu kafurum duk da wannan makanta cikin makanta cikin tafsirin na sura azab akan sallallahu alaihi wasallam sallama kan wannan ruwaya da hafsa bin jaka wannan ruwaya ta sayyidina ali ta min fatil mabuluk a ciki na daya fatil mabuluk kalma ce kalmomi ne salatin yayi goma sakarfati shi salatin an ka auna shi yayi goma ta yayi akalla ka bakwai takwas lifkinta dogon salati ne yayi sakarfati kurin a cikin an san fadil mabulga shi suke hujja da shi eh shi suke hujja da ai shi kowa san fadil mabulga na san haƙi haƙi haƙi duka ce lafazin ba dai bane ba ba lafazin a ciki kun lafazin da ya daidai shi kurin alfadil mabulga wannan dan lafazi hudu ne a cikin tabbata a cikin kurin kenan wani misali ga mutum shi ba dai a cikin shi babu wannan kalmar ta sayyidina ko almuhimu ne dan ya kama saka ta maka magana ne anan wa an ali kuma ta ruwaya da sayyidina ali ta ma dai annahu kana yaqulu al-iya cewa صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء الصالحين وما وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين شي ما لو كان حديثي كذا انا ما دي بار سيدنا ثم سيدي شي كما كان لو 30 دقيقه اكثر مو ده ما غبطا شي ما انا كده باب سيدنا كون المهم sai wata hanya daban wani abdullahi bin mas'ud wani abin da mai shifa kawo shi tanki kaje abin da kawo an san wata annabi abdullahi bin mas'ud annahu kana yaqulu shi kuma an san ibn mas'ud ya cewa allahumma ja'al salawatak وبركاتك ورحمتك على محمد عبدك ورسولك امام الخير ورسول الرحمه zuwa kashin hadisi shi ma da da da dogwa ce shi ma da a cikin shi gaba daya ba sai mun ga mana ko ya kawo ne wa an hasan basari annabi kana ya kudu shi ma hasan basari an samu iya cewa man arada an yashriba bil ka'sil arwa min hawl mustafa fa ne kokin din mai so a shayar da shi da makayi mai kosarwa daga tafkin alkautar shi tafkin annabi sallama kin din mai so a shayar da shi da makayi mai kosarwa daga tafkin alkautar na annabi sallama to yi hudu na da ga abin da koya ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ansarihi wa ashiya'ihi wa muhibbihi fa hadha ma uthiru min shafa don abin da ka ci shafa da gaba da albanci duk wannan mai mata Allah ga hadisi da alaihi na sahabata mun ba'di duka wannan abin da aka dangana da ka sahabai ko tabiya a cikin ashafa da ya kawo ka duka dai a ciki dai ya ce amma na'am albani kita na'am eh akwai wata magana ware da fi hadith ibn mas'ud an samu wata ruwa da ibn mas'ud annahu kana yaqul fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam alama ja'al fadala salawatika wa rahmatuka wa barakatuka ala sayyidil mursalin shi asa kalmar sayyid kashi mace sayyidina ba a sayyidil mursalin shi ne aka samu ta ɓangaren ruwaya wadda ibn maja ya ruwato amma ya ce ita kanta ya ce ya ce akan ibn maja walakin sanadu da ifi bai ganta ba ta shi wata bai ganta ba dai ba kalmar sai dina sai sai dina musa dina kuma shi ma bai ganta ba sai ya ce wa hadizun ali mushari ilaihi awwalan أخرجه الطبراني بإسناد ليس به بأس وفي ألفاظ غريبة وروايته مشروعة في كتاب yace wannan hadisin da sai da muka ambata baya na a cikin kuma sai Imam Bukhari Imam Tabarani ya kawo shi da sanadin da bashi da matsala ba ta sahihi na ma da sanadin bai da matsala dai amma bai cikin ba cikin hujjar shi ta la ba su bi ya gama da wasu daban yace a cikin akwai alfazai masu muhalif fasara ma yace na kawo shi na ma sharhin kalmomin da suke ciki cikin falawa annabi sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Faris to kada kada shafi'iyya imam shafi'awa su suna cewa imam shafi'a suna cewa anna rajulan law halafa law yusalliyan ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdal salat fa tariqul birr an yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam amma zuwa karshe suka ce idan mutum inda mutum zai rantsuwa suka ce shafi'awa inda mutum zai rantsuwa ga Allah zai ma annabi salatin da ya kowane salati ba zai kubuta ba ba zai huta ba daga cikin rantsuwa da dole ya kafara sai ya ba annabi salati da siga wadda gata Allahumma salli ala Muhammad kullama zakarahu dhakiruna wa saha an zikiru laghafiluna irin da wanda Imam Shafi'i ya kawo a cikin qala an-Nawawi kuma Nawawi ke cakan wannan magana allazi yanbaghi aljazama bihi an yuqala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad zuwa karshen salati na Ibrahimiya gaskiyar magana gaskiyar magana ce ba Shafi'i ne mace magana ta gaskiya wanda ya kamata a yanke magana a kanta mai har so ya wa annabi salati mahiyicin salati da annabi ya ce ayi ya siga da muka ambata ba ta Ibrahimiya ina ga lokaci yana ga mata matsaya dole falsafa ce kun duk dai a takaice kurin duk da yake so maka kun ya kuta maka bayani cewa wa yin siga sai da nakun ba da ita da hawar da aka ba da kwarar shi magana kwarar dole yi da kawo kan shi ne kwarar Allah shaida maka da yake اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau kullum muna cikin falsafa kullum sun shafa cikin kullum da biyar da duk da zafi cikin kullum